da kuma musulmi duba lokacin da kwanuka suke tafiya kowa ne ne ya yi lissafi a wannan lokacin sai ka kamar lokaci yana gudu lokaci yana tafiya safiya daga kayi marashe kayi dan lokaci kaɗan safiya yi dan lokaci kaɗan tafi masa ya yi lokaci ya tafi tafiya ake kuma tafiya za ka yi mutu da tafiya za ni yau insha Allah sauran kwana ɗaya zuwa biyu za mu shiga wani wata wanda ake cima wata rajab a shi kuma mun yi rabin shekara kamar yau ne muka ce a yau mun yau an kama shekara ta musulunci yau an tarko daga haji shekara musulmi na kama yau mun yi wata shida magana ta ƙare mai kai a wannan lokaci mai kama Allah sai kai ka sani sai kai zuwa da ruwan ubangijinka subhanahu wa ta'ala lokaci da hiya yake wannan wata wanda za mu ci wanda ake ce ma rajab wata ne wanda yake da ɗaya daga cikin watanni al-hurum waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake su Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hatta yaki a cikin su haramun ne wata ne wata ne su hudu wanda ake ce ma ashhurul hurum Allah subhanahu wa ta'ala ya zana mun su a cikin al-Qur'ani sannan bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban annan sallallahu alaihi wa sallam abin da suka karanto a gurin ma'aiki wa wata hanya da za ta biya sauƙa musulmi da sai kana aljanna wannan shine ake ce ma tauhidul musul wa tauhidul mutal tauhidul musul shine Allah sai ka kade ta Allah cikin ibada ta gabaki daya sai ka kade ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin daukan ibadarka babu wanda yake ba ta doka kabi sai annabi Muhammad ta hanyar ta hanyar annabi Muhammad zuwa ga Allah domin Allah ya yanke duk wata hanya da za ta je gare shi sai ta hanyar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk abin da annabi ya yi ba sahabbai ba su yi ba mutanen kirki waɗanda suka huce ba su yi ba domin annabi ya ce hailar kwanon ƙarni biyayyen ƙarni shine ƙarnin da nake ciki idan an ce ƙarni ana nini shekara ɗari shekara ɗari wanda aka aiko ne bayan ta kuma shekara ɗari tana biyu da ita bayan ta shekara ɗari tana biyu da ita shekara ɗari uku wannan abubuwa da an samu wani salon musala da ya yi a ciki su ne biyayyen al'arni a cikinmu amma duk a cikin wannan tsarnonin guda uku babu wanda ya abubuwan da mutane suka kirkiro a cikin wata rajab la shakka an kirkiro irin abubuwa da dama a cikin wata rajab Allah ya tsare ba a yaki a cikin shi amma babu dukkan abubuwa da aka kirkiro duk wanda ya kirkiro kuma da ni ya yi yayi akan dan shi har rajab wata rajab da zai kama nan da kwana biyu idan ya kirkiro bid'a kuma Aisha ta ce annabi ya ce man ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya kirkiro abin da baya cikin addinin sa a mai dane wallahi babu wata hanya illa karantarwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu aikin da za ka yi ka samu rabo ka samu bala'i ka samu nashayi ka samu garuwa da Allah halin halin idan ba ka bar sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya Allah Allah ya yanke duk wata hanya zuwa gare shi ce ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da wani sako sahabbai da suka dauka ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa wa rashidin asru alaiha bin nawajib Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali dukkanin su wannan babu wani abubuwan da aka yi a ce a cikin wata rajab ya kamata mu lissafe shi bid'a ce wanda take ita ce wanda a ƙarni na biyar shekara ɗari biyar bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yi wannan abubuwa akwai abubuwa kamar guda hudu waɗanda ya kamata mu lura da su na farko su yin azumi yawa daga cikin mutane suna hassace wata rajab da yin azumi a yin azumi a cikin shi wajen farallar shi babu hadisi ɗaya ingantacce wanda ya zo yin azumi don farallar wata rajab babu shi annabi bai gaya mana ba sahabbai ba su gaya mana ba ayar qur'ani ba ta wani ba wajen manya manyan malikai malikiya sun ce kawai bid'a ce aka kirkiro ta bayan tahiyar sahabbai mutane bai manya manyan shafi'iyya manya manyan hanafi hanafiya da ahmad bin hanbali gaba ɗaya wannan mazahib guda hudu sun ce bid'a ce aka kirkiro bayan tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke abun mamaki zaka ga wasu musamman a sa tsayi azumi su yi wata uku suna azumi su yi rajab su yi sha'aba ramadan wata uku kwana goma ya tara kamar mutum ya kashe wani ai ko mutum ka kashe wata biyu Allah ya ce za ka yi a wanda ya kirkiro wannan bid'a ya dora musu hasaka ya zalunce su ya zalunce su kuma innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa dukkan aiki ya danganta da niyyar idan kai dan wannan niyyar baka da ladan wani saboda annabin da ya tsaro maka addini da ya ga maka an gara mutane cikin turba ta jahiliya mutum tsoron Allah ya kuma lumai masu wa'azi mutum tsoron Allah ya kuma masu saurare kada mu kuskura mu sa mutane a kan abin da babu da wuta a kan shi domin Allah zai tsira mu a gaban shi hukuma ta tsoratan kuma ba ta dai a cikin da za ka tsaya gaban Allah duk wanda ka zauna a wannan turba yake yi wahala wannan sai Allah ya tambaye ka abin da daga wahala da ka zauna babu wani azumi da aka tsora shi cewa wannan azumi na wata rajab ne duk wanda ya niyya wata rajab ya yi neman wata farla ya tabbatar da ya yi bid'a ya kago abin da Allah bai yi ba sahabbai bai yi ba salatu salihin bai yi ba babu wani mutumin kirki a kowace mazhaba da ya faɗi yace ai wannan hali bai yadda kake azumin ka a yanzu rana tuna idan ka ci gaba da shi a cikin wata rajab sai tsaya idan mutum ya kasance yana azumin litinin da akali idan mutum ya kasance yana azumin ayyamul bi kwanukan haske sha hudu sha hudu sha biyar da kowane wata idan mutum ya kasance yana azumin yawan shi gobe sha to dukkan wannan in ya huce da shi adatan kamar yadda ya saba wannan ba ko ne amma babu itikadi a cikin kwakwalwar shi da zai tsaya da cewa sun ko a cikin wata bace babu shi a musulunci abu na farko kenan abu na biyu har ta ce wasu kwanuka da cewa ai wannan kwanuka a cikin wata rajab ana yin wata sallah wacce take salatin ragiba salatin raga'i wannan sallah bid'a ce karra wata ba ta rubuce a cikin addinin musulunci babu aya daya babu hadisi daya babu kauna kowace mazhaba malikiya ta ce bid'a ce shafi'iyya ta ce bid'a ce manyan manyan malaman nan a cikin da tafai ga da tafan na addini kowa ya san su ta dauka tun daga ahadari ijimawi intiya risala mutawwal sun da ta kawo wannan akari da ake karantar da mu addini a malikiya babu wanda ya kawo ya tabbatar da cewa abinci a zamanin annabi ko zamanin sahabbai ko zamanin tabi'i tabi ko zamanin kurun shekara ɗari uku bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga baya muka kirkiro muke tsakurlawa muke wata sallah larabjina muke wata sallah kaza muke wani dare da sauransu dukkan wannan tsarin ne wanda mu ba ya su shi a musulunci a ita ta ce duk wanda ya kirkiro annabi ya ce duk wanda ya kirkiro wani abu ya sa a cikin addini wanda abin da baya ciki ya tabbatar da abin shi a hannun shi Allah baya duk aikin da sai da kai ya danganta da niyyarka sallolin da kake yi san dama kana sallolin ka na dare ko na sallolin ka haka za ka ci gaba da su ko tsakanin wannan wata da wannan wata rajin yanzu kai babu wani bibin ko a kan shi azumi haka nan sannan abu na uku shine da suke cewa wai an yi sallah an yi isra'i da miraji a cikin watan rajab an yi isra'i da miraji a cikin watan rajab wanda isra'i wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko jibril ya zo ya dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya dauke shi da dare daga baitul maqdis ya dauke shi da dare daga ka'aba zuwa baitul maqdis sannan aka yi sama da shi gurin Allah ya je an zo sallah da irin abubuwan da ya gani a sama ta farko da ta biyu da ta uku da ta bakwai da irin wuta da aka gwada mai shashar abubuwa na wuta da irin aljanna da aka gwada mai shashar abubuwa na aljanna kuma aka komo da shi aka waye ga shi gari da shi a garin maka wannan waƙi a wanda take ita ce babu ayar da suke ga a waɗanda aka yi daga wata shekarar da aka yi babu hadisin da wani babu kaunin sahabi ɗaya wanda ya ayyana mana bari mai manyan manyan malaman kamar su al-kitab al-andalus al-maliki abu hattab babban malami ne na malikiya yake cewa ba zakara ba a kusa wasu yan tarihi yan tatsuniya suna cewa an da isra kana bi rajab wai isra'i an yi shi a cikin watan rajab wa zalika inda ahlul ta'dil wa tarjim ainul kabir yace babban ƙarya ce a cikin qira'at a cikin addini wannan babban malami ne na malikiya yake fara mana magana ina kawo mutunci cewa a kan malikiya saboda galiban mun kai akan mazhaban malikiya duba da ta tafi wani malikiya gaba ɗaya masu karantar da mutu ajiyar ba ku da sama me yasa za mu kirki wasu dan neman wata shahara dan neman wani kuɗi dan neman a ce sai kai malam ka kirkiro mutane a zuwa wata labarai ka ga tsohuwa ta hudo an hudo matan aure daga gida a zo ana wata sallah wadda ba ta na tushe a musulunci na shakka bidi'a ce bidi'a ce bidi'a ce ya kamata mu lissance ta sannan na hudu shine wata kasashe har suke daren daren isra'ila na 27 da wata rajab kamar yadda suke daren mole mun san abubuwa da yawa idan na kirkiro sai ke sanya dinga zayyana maka yana kawa ta maka yana daidaita maka sannan Allah yana ce mana gudun wa man yushaqiqi rasul duk wanda ya ki bin hanyar ma'aiki ba a jama ta bayyana ba a jama ta bayyana da huduna bayan shari'a ta zo ta tabbata a gare shi wata ba ga yadda sabilin mu'minin ya ki bin hanyar mu'minai na kirki in ka ta tuna ka ta tu wanda yi ma ta wanda wani musulmi ke hannu a da yake za mu ba shi abin da suka ɗauka wancan kafin rumar kawai za mu ba shi abin da suka ɗauka kuma mu zara shi cikin wuta wasu ha'adin masu yara da mummunan makoma idan ya kamata kar mu yi abu sai abin da annabi ya gaya mana ya kamata kar mu yi abu sai ta hanyar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka sai girman zatin ka sai iyawarka sai ka sani mun mun sai ba Allah ka bayyana a cikin hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu yin komai da komai da cinta Allah ka gwada mana kariya kariya ce ka ba mu yin komai da masa komai da cinta Allah ka shiryar da mu ka shiryar da iyayenmu ka shirya da biyan mu ka tsora mu ta hanyar da kai kake so ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kiyaye mu daga shirrin daga dukkan sharri a kasashen mu Allah ka shirya da mahukuntan mu Allah ka tsora su ta kan hanya ta gaske ko da ba ta so Allah ka sanya tausayin talakawa a cikin zukatan su Allah ka sanya tausayin talakawa a cikin zukatan su Allah ka kiyaye mu da dukkan bala'i da suke الزمني اللهم ارفع الضرر عن المدرعين من المسلمين اللهم ارفع عنا القتل والابتلاء وعدل ما بهم من خوف وجوع وقهم امراض والاوبئه وعافرهم وعافرهم من الفتن ما ظهر منها وما تبدل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله